بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي ashirin da shida ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da takwas ga watan september 1996 a muna cikin tattauna mas'ala ta uku daga cikin mas'alolin da muka alkawuranta zami shimfiɗa ga karatun wannan littafi al'ibana an usuli diyana wanda ita wannan mas'ala ita ce إثبات صحة نسبة كتاب الإبانة عن أصول الديانة إلى أبي الحسن الأشعري معنى تبتر دوانا للتافي دزام كرنتر شوى الإمام أبو الحسن الأشعري شين يربو تاشي bayan mun ji daga manya-manyan malamai ɗaya bayan ɗaya to shine muka kwana a cikin maganganun da malamai suke yi a inda magana ta ƙarshe muka ɗauko ta daga a shekul imam abul falah Abdulhai ibn al-Imad al-Hambali wanda ya bayani dangane da cewa lallai wannan littafi ya tabbata na al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari ne bayan sauran malamai waɗanda suka gabace shi a yau sai mu ce wa mimman azaha li Abul Hasan al-Ash'ari as-Sayyid Murtaza Zubaidi daga cikin manyan malamai da suka tabbatar da cewa wannan littafi da ke hannunmu al-Ibana na wannan malami ne abul hasan al-ash'ari to daga cikin malaman da suka tabbatar da haka akwai babban malami mai suna murtaza zubaidi qala fi ittihaf as-sadati al-muttaqin bi sharh asrar ihya ulumuddin fil juz' ath-thani safhati ath-thaniya ga abin da ya faɗi a cikin littafin shi mai suna ittihafi as-sadati al-muttaqin sharhi ne na asrar ihya ulumuddin na al-imam al-ghazali Allah madaukakin sarki ya musu rahama a cikin juz'i na biyu na wannan littafi shafi na biyu qala ga abin da murtazal hanafi ya faɗi ya ce sannafa abul hasan al-ash'ari ba'da ruju'ihi min al-i'tizal al-mujaz wa huwa fi thalath mujalladat yace abul hasan al-ash'ari da ya dawo daga aqida shi ta mu'tazilanci ya rubuta ainihin littafi wanda ya sa mishi al-mujaz wannan littafi mujalladi uku ne ma'ana an kasafta shi manya-manyan kashi guda uku kitabun mufidun fi raddi alal jahamiyya wal mu'tazila yace wannan littafi ne mai muhimmanci wanda yake ba da fa'idoji masu yawa game da yadda ake wa yan kungiyar jahamiyya da mu'tazila raddi zai zo zai bayyana mana suwaye jahamiyya suwaye mu'tazila zai yi mana bayani akan akidojin su da yadda suka saba da yadda kuma za a yi amai musu da martani to wannan littafi nashi shi al-mujaz yana raddi ne ga jahamiyya da mu'tazila sa'annan sai ya ce wa maqalatul islamiyyina da kuma littafi mai suna maqalatul islamiyyina wa ikhtilaful musallina wannan littafi shi kuma na daga cikin tafan da abul hasan al-ash'ari ya rubuta wa kitabul ibana da kuma littafin al-ibana kaji abin da muke son mu tabbatar maka wannan malami murtaza zubaidi murtaza al-hanafi al-zubaidi ya tabbatar da cewa wannan littafi al'imamu abul hasan al'ashari shi ne ya rubuta shi mun fahimci wannan ko don mun kawo tarihi a takaice na shi murtaba az-zubaidi a cikin karatun da ya gabata وقد تقدمت الحكاية حكاية عن ابن كثير أن الإبانة هي آخر كتاب صنفه أبو الحسن الأشعري يتي داما من رجع من قبات الدبيان أكان أبن دعك سامو دعا الإمام ابن كثير ابن كثير يتي لتاف أن الإبانة شيني كرشل لتاف أبو الحسن الأشعري ربوتا وممن ذكر أن الإبانة تأليف أبي الحسن الأشعري أبو القاسم عبد الملك ابن عيسى بن درباس الشافعي daga cikin manyan malaman da suka tabbatar da cewa wannan littafi ya tabbata a abul hasan al-ash'ari ya rubuta shi akwai wani babban malami mai suna abul qasim abdul malik ibn isa ibn dirbas ash-shafi'i ba shafi'i ne wannan malami ya rasu shekarar hijira na da 605 daidai yau shekarar shi 812 da mutuwa Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi qala fi risalatihi ga abin da ya faɗi a cikin wani littafi nashi karami da yayi ya sa mishi azabbu an abul hasan al-ash'ari kare mutuncin abul hasan al-ash'ari ma'ana duk wata kazanta da dauɗa ta bid'a da shirka da aka ɗibo aka yafa wannan malami shi tsaye tsaye ya kore ta ya kare shi yace ilamu ma'ashar al-ikhwan ya ku yan uwa musulmi ku sani da cewa anna kitabal ibanati an usulid diyana littafin al'ibana an usuli diyana allazi allafahu al-imamu abul hasan ali ibn isma'ila al-ash'ari huwa allazi istaqarra alaihi amruhu yace wannan littafi na al'ibana wanda babban malami abul hasan al-ash'ari shine aliyu dan isma'il al-ash'ari ya rubuta shi shine littafin da al'amarin shi ya tabbata fi ma kana ya atakiduhu a cikin aqidar shi mun gane duk baki ɗaya gama kai da komowa tsakanin mu'tazilanci da waɗannan aƙidoji to ƙarshe sai aƙidar shi ta tabbata akan wannan littafi wa bihi kana yudinu Allah subhanahu wa ta'ala da wannan littafi yake yi wa Allah madaukakin sarki addini ba'da ruju'ihi min al-i'tizal bayan da ya dawo ya tuba daga mu'tazilanci bi mannillahi wa lutfihi da baiwar Allah da ya mishi da kuma tausasawa ba ƙarfin shi bane ba dabarar shi bane amma Allah madaukakin sarki ya ji tausaye shi ya mai baiwa ya dawo da shi daga wannan bata zuwa ga ainihin shirya wa kullu maqalatin tunsabu ilaihi al'an malam yace duk wata magana da ake dangantawa zuwa ga wannan malami a yanzu mimma yukhalifu ma fihi magana duk da ta saba wa abin da ke cikin wannan littafi in har aka nasaba ta ga Abul Hasan al-Ash'ari فقد رجع عنها أبو الحسن الأشعري يا داو يا بر wannan magana وتبرأ إلى الله سبحانه منها يا برنت يا كوما ga Allah ba ruwan shi da wannan muguwan magana wa kaifa ya za a yi a ce abul hasan al-ash'ari ko bai bar wannan aqida ba wa qad nassa fihi ala annahu diyanatuhu bayan ya bayyana cewa abin da ke cikin wannan littafi shine addinin shi allati yudinu Allah subhanahu biha shine addinin da da shi yake wa Allah madaukakin sarki addini to duk wata magana da ka gani ta saba wa abin da ke cikin wannan littafi al-ibana an usulid diyana aka nassaba ta ga abul hasan al-ash'ari sai ka ce abul hasan al-ash'ari ya batta ga yanzu abin da al'amarin shi aqida shi ta tabbata akai duk wannan magana baki ɗaya ya soke ta kafin ya mutu warawa wa asbata annahu diyanatu sahaba wa tabi'ina wa a'immatul hadith ya ruwaito ya tabbatar cewa abin da ke cikin wannan littafi shine addinin da sahabbai da tabi'ai da malaman hadisi الماضين الماضين وقول احمد ابن حنبل kuma wannan ita ce maganar manyan malaman hadisi waɗanda suka wuce kuma haka al-imamu ahmad ibn hanbal shi ma yake faɗi radiyallahu anhum ajma'ina Allah madaukakin sarki ya yarda da su baki daya abin da ke cikin wannan littafi al-ibanatu an usulid diyana shine addinin da abul hasan al-ash'ari yake yi akan shi ya mutu shine abin da kadai ya yarda da shi sa'an nan kuma shine addinin sahabbai da tabi'ai da manyan malaman hadisi da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa ni ma abin da ke cikin wannan littafi shine aqidata abin duk da ya saba abin da ke cikin wannan littafi ba aqidata bane matukar na itikadi ne saboda wannan littafi abin da ke cikin shi qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi Allah ya ce annabi ya ce sahabban annabi sun ce to duk baki ɗaya waɗannan alwajudu wal qidamu wal baqa'u ni mai karatu ban yadda da su ba ba aqida ta bace ba na roƙon Allah ya ɗauki raina akan irin wannan mummunar aqida wadda ta samo asali daga ilmul kalam wanda ya samo asali daga falsafa ta maguzawan ƙasar Greek wanda shine zamu zo mu bayani a karatun mu na gaba insha Allah ta'ala ba mu yadda da wannan tauhidin ba baki daya mun yi kwandam din shi gefe guda da kwandam din da Qur'ani ya mishi abin da ke aqida mu shine abin da ke cikin wannan littafi shine addinin Allah shine addinin manzon Allah shine na sahabbai shine na tabi'ai aqidar su Imam Malik kenan da su Imam Ahmad da Ibn Hanbalin da Shafi'i da Abu Hanifa da Abdullah ibn Mubarak da sauran dukkan malaman hadisi da fiqhun musulunci aqidar su kenan to ni ma aqida ta kenan abin duk da ya saba wannan abin da ke cikin wannan littafi na aƙida aka nasaba shi ga ahlus sunna mu ma mun barranta da wannan don aƙidoji na ash'ariya ana danganta su zuwa ga cewa ahlus sunna ne ash'ariya ba ahlus sunna bane ash'ariya yan bid'a ne mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa wa anna ma fihi huwa alladhi yadullu alaihi kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallama kuma abin da ke cikin wannan littafi shine abin da qur'ani yake nuni gare shi da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama فهل يسوغ أن يقال إنه رجع عن هذا إلى غيره yanzu nan jama'a ya dace a ce abul hasan al-ash'ari ya dawo ya bar abin da alqur'ani da sunna suke nuni gare su ya koma zuwa ga wani abu dan Allah ya kamata yanzu a faɗi wannan magana shine malam yace fa hal yasuqu an yuqala innahu raja'a an hadha ya kamata ya cancanta a dubi wannan babban limami daya daga cikin manyan malaman musulunci a ce ya bar aƙida alƙur'ani da sunna ila gairihi ya koma wata aƙida yanzu wannan aka yi haka yanzu ba a yi mishi jafa'i ban aka ce bai mutu akan wannan aqida ta alqur'ani da sunna ba fa ila ma za yarji'u to me zuwa ga me zai koma idan ya ba alqur'ani da sunna atarahu yarji'u an kitabillahi wa sunnati nabiyillahi kana jin kana ganin zai bar littafin Allah da sunna annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama khilafa ma kana alaihi sahabatu wattabi'una wa a'immatul hadith almardiyuna ya saba wa abin da sahabbai da tabi'ai da manyan malaman hadisi waɗanda Allah ya yarda da su kana ganin zai yi haka ya saba wa Allah da manzan Allah da malaman hadisi da fiqh waɗanda Allah madaukakin sarki ya yarda da su to ya saba musu ya je kuma ya bi me wa qad ulima annahu madhhabuhum bayan an san cewa mazhabin da sahabbai suke tafiya akai kenan qur'ani da sunna wa rawahu anhum shi abul hasan al-ash'ari ya ruwaito wannan mazhabi daga gare su kuma yazo ya bar wannan abu هذا لعمري ما لا يليق نسبته إلى عوام المسلمين yace na rantse da Allah wannan bai halatta ma a danganta shi zuwa ga jahilan musulmi ba wa kaifa bi a'immatid din ina kuma zai halatta a danganta shi ga shugabannin addinin musulunci yanzu ya halatta ka dubi jahili cikin musulmi ka ce ya bar alqur'ani da sunna ya koma zuwa ga ainihin abin da ya saba alqur'ani da sunna bai halatta ba ko to ya zaka kalli kamfacecen limami irin wannan ka ce wai ya bar wannan aƙida ta alkur'ani da sunna to ya koma me ilmul kalam fa wani ilimi ne wanda zai wai koyar da kai ka gano Allah ka iya kare aƙidarka amma ba da hujja ta nassin alkur'ani ko ta hadisi ba sai dai da hankali da a ce Allah na nufin a kare tauhidin shi dangane da ainihin ɗayanta shi da aƙida game da shi da tsananin tunanin hankali da sai Allah ya zubo mutane tsabagen hankali ya ƙi aiko da littafi amma Allah ya aiko da littafi sai aka yi wurgi da littafin ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin aqida sai aka yi wurgi da wannan sai aka je aka tsotso falsafa daga maguzawan kasar Greek sai aka zo aka feso ta cikin addinin musulunci sai ta zo sai ta shigo da wata riga wai ilmul kalam to wannan ilimin shine ya sabbabar wa mutane suka wayi gari kuka ga har mutanen cikin gari haka wannan ilimin ya harbe su duk maganar da za a yi babu nassi sai mutum ya ta kawo wayan banza da wofi tare da cewa su kansu turawa za mu zo duk gobe za mu bayani insha Allah turawan Faransa da na Ingila da na Jamus duk baki ɗaya sun ce babu abin da ya kawo musu ci baya tun farkon rayuwarsu har zuwa yanzu sai wannan falsafa ta Aristo da wannan mantiki da aka kwaso aka zuba a cikin ilimi a cikin psychology an zuba shi a cikin tibbiya aikin ainihin physics da chemistry da abin da ya shafi ilimi na medicine da abin da ya shafi ilimin likita lawyer da duk al'amarin da ya shafi political science harkokin ilimin siyasa an zuba wannan almantikul aristo wannan ainihin falsafa ta aristo suka ce duk al'amarin da ya ja suka dagwalgwale kenan sai suka gane wannan abin yana kawo mutane ne ya ajiye suri daya ba za su ci gaba ba don haka yanzu kuwa suke ta yi duniya a watsar da wannan ilimin a lokacin da suke yekuwar a watsar da wannan ilimin a wannan lokacin ake shigo da manya-manyan littattafai na waɗannan ilimomin ana kawo su manya-manyan jami'o'in ƙasar nan jami'ar ɗanfodiyo ta sokoto jami'ar maiduguri jami'ar abu ta zaria jami'ar bayero ta kano da manya-manyan jami'o'i an fassare waɗannan littattafai zuwa harshen turanci da faransanci ana yaɗawa daga dukkan ilmomi kun ga waɗannan turawa suna cutar mutane kenan su suna ƙaurace wannan abu amma suna dannowa a karantar da 'ya'yan mutane wannan bala'i Allah kiyaye to shine sai malam yace au hal yuqal innahu jahila al-amra fi ma naqalahu an as-salaf al-madina ma ifna'ihi julla umrihi fi istiqra' al-madahib wa ta'arruf ad-diyanat ko kuwa za a ce ne baki ɗaya abul hasan al-ash'ari ya jahilci abubuwan da yake ruwaitowa daga sahabbai waɗanda suka wuce tare da cewa ya ƙara mafi yawancin rayuwar shi ne wajen bincike da tabbatar da mazhabobi na gari da bincike akan addini wanne ne na gari yanzu mutumin da ya ƙare rayuwar shi a haka jama'a za a ce duk gaba ɗaya abubuwan da ya ta kawowa a cikin tafan shi dinnan shirme ne bai fahimta ba kuma bai yarda da su ba to akan ne bincike kenan yayi bincike ne gano gaskiya ya gano gaskiya ya kuma tabbatar a wannan littafi nashi shin za a zo kuma a ce ne a'a wannan baki ɗaya diya ne dan ya wasa kwakwalwar shi kawai haza ma la yatawahhamuhu munsifun yace wannan irin tunani mutumin da ke da kirki da adalci ba zai iya ɗarsuwa a cikin zuciyar shi ba wala yaz'umuhu illa muqabirun musrifun babu wanda zai tunanin irin wannan balle ma ya kai gariyawa sai mutumin da yake da takadarin girman kai da kuma ta'addanci da wuce iyaka a cikin addinin musulunci a ce mutum ya sha wahala gaba ɗaya shekaru sittin da wani abu a rayuwar shi ya zo ya rubuta abin da yake daidai sai a ce a'a duk wannan abin da ya ruwaito daga sahabbai da tabi'ai ya ruwaito ne ya kawo amma shi bai yarda da shi ba shin wannan ba a mai jafa'i ba an yi mishi jafa'i Allah ya kiyaye وقد ذكر الإبانة واعتمد عليها وأثبتها للإمام أبي الحسن الأشعري وأثنى عليه بما ذكره فيها وبرأه من كل بدعة نسبت إليه ونقل منها إلى تصنيفه جماعة من الأئمة الأعلام من فقهاء الإسلام وأئمة القراء وحفاظ الحديث وغيرهم aka ce manya daga cikin limaman musulunci daga cikin malaman fiqhun musulunci da shugabannin kira'a da mahaddatan hadisai da sauran fannoni na ilimi baki ɗayansu sun ambaci littafin al'ibana a littattafansu sun kafa hujja da littafin sun dogara da shi sun tabbatar da cewa abul hasan al-ash'ari ne ya wannan littafi kuma sun yabe shi saboda irin maganganun da ya ciro ya ainihin kawo a cikin littafin nashi kuma sun barrantar da shi daga duk wata bid'a da aka danganta zuwa gare shi kuma sun ɗibo maganganu daga cikin littafin al'ibana sun zuba a cikin littattafansu sun kafa hujja da su dan me dan sun yarda da cewa al'ibana din gaskiya ne kuma abul hasan al-ash'ari ya rubuta ta wa zakara ibn dirbas طائفة من الذين قدمنا ذكرهم وزاد الحافظ أبا العباس أحمد بن ثابت العراقي yace ibn dirbas din can wancan da muka faɗi abdul malik ibn isa ibn dirbas ne shafi'i ya faɗi wasu daga cikin waɗanda muka ambata a can baya ai kun san tun jiya muke lissafin tun ai karatu da ya gabata ko muke lissafin waɗanda ainihin suka tabbatar da wannan littafi to ibn dirbas ya faɗi wasu daga cikin su kuma sai ya ƙara da wani da bamu faɗi ba shine al-hafiz abul abbas ahmad dan sabit al-iraqi wa zakara anhu shi wannan ainihin ibn dirbas ya ba da labari cewa shi alhafiz abul abbas ahmad bin sabit al-iraqi din nan annahu qala fi mas'alati listiwa'i min ta'alifihi ga abin da ya faɗi dangane da mas'alar daidaituwar Allah a saman al'arshi a cikin littafin shi ga abin da malamin ya faɗi abul abbasi ahmad bin sabit yace ra'aytu ha'ula al-jahmiyya yantamuna fi nafi uluwi llahi 'ala al-arshi wa ta'wil al-istiwa ila abul hasan al-ash'ari yace na ga waɗancan jahamawa suna danganta kore ɗaukakar Allah a saman al'arshi suna ta'awilin ma'ana ainihin daidaituwa ɗin duk waɗannan abubuwa da suke na ɓanna kuma sai suke danganta shi ga abul hasan al-ash'ari suka ce ba su yarda a ce Allah ya daidaitu akan al'arshi ba ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa sai su ce wai ma'anar ta istaula ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah mai rahama ya daidaitu akan al'arshi sai ce ma'anar ta istaula to ma'anar istaula a larabci fa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim kaburat kalima kalimatun takhruju min afwahihim wannan mummunar kalma ce a ce istaula ma'ana istaula shine Allah ya yi kwace to a hannun wa Allah ya kwace ar-rahmanu alal arshi stawa karka kara Allah mai rahama ya daidaitu akan al'arshi wacce irin daidaituwa a'a Allah da ya ce ya daidaitu mun yadda mun fahimci wannan to amma su jahamiya sai suke kada a fassara shi da istawa ya daidaitu sai a ɗauki ma'anar istaula sai a ce Allah ya yi kwace shine ma'anar istaula to wurin waye kwace duk wanda ya kwace da farko dai tukuna ya zama azzalimi wa ma rabbuka bi zallamin lil abid na biyu kuma idan har haka ne kwace Allah ya to ashe za a iya kwacewa kenan wata ran a hannun shi shi ba to wannan muguwar kalma ce mun fahimci wannan ko muguwar kalma ce a fassara da istaula din sai a tsaya a istawa haka Allah madaukakin sarki ya faɗi ma'anar ta kenan to shine yace na ga waɗannan jahamawa suna ainihin yin irin wannan muguwar fassara amma wai sai su danganta wannan fassara ga Abul Hasan al-Ash'ari sai yace wa ma hadha bi awwali batilin auhu wannan ba ita ce ƙarya ta farko da suka kirkire ta suka danganta ta ga wannan malami ba wa kadhibin ta'aqahu ba kuma ita ce ƙarya ta farko wadda suka ainihin yi ta ba dama sun yi ƙarirai da dama sun danganta ga wannan malami sun kagi maganganu sun ainihin nasa ba shi gare su faqad qara'atu sai malamin yace haƙiƙa ni da kaina abul abbas yanzu fa yake magana yace ni da kaina na karanta fi kitabi a cikin littafin abul hasan al-ash'ari al-mawsum bil ibana an usuli al-mawsumi bil ibanati an usuli diyana littafin da ya sa wa suna al-ibana an usuli diyana adillatan yace na karanta hujjoji min jumlati ma zakartuhu ala ala isbat al-istiwa yace daga cikin hujjojin da na ambata a cikin littafi na to wasu na ɗibo su ne baki ɗaya daga cikin wancan littafi al-ibana to dan menene za a ce abul hasan al-ash'ari ya murda ma'anar ma'ana ga littafin abul hasani abin da ya ce da hannun shi ya rubuta tabbas babu shakka dan wani yazo ya ce abul hasan al-ash'ari ya ce kaza sabanin wannan da maganar abul hasan al-ash'ari ta cikin littafin shi zani aiki ko ko da maganar wani can wanda kawai ya faɗi magana ne babu dalili za a aiki sai ai magana da mag- sai a kafa hujja da maganar da abul hasan ya faɗi wanda ya tabbatar ita ce aqidar shi a cikin littafin shi to wannan ya nuna mana kenan الحافظ أبو العباس أحمد بن ثابت العراقي يا تبتد شوى الإبانة للتافن أبو الحسن الأشعري ne. ومنهم الإمام الأستاذ الحافظ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني yace daga cikinsa akwai babban malami mahaddacin hadisi mai suna baban Usman Ismail dan Abdurrahman dan Ahmad as-Sabuni wannan ba sabuni wannan na ƙarshen duniya ba fa mai tafsirin safoti tafasir da muktasar na ibnu jarir ne tabari da kuma muktasar na tafsirin ibnu kasir da littafin rawa'i'ul bayan da sauran littattafai ba shi ake nufi ba wannan sabuni na yanzu mai littafin safoti tafasir da sauran waɗannan littattafai shi ba ash'are ne shi batacce ne mun fahimci wannan shi yasa tafsirin shi abin kyama ne akwai abubuwa da dama waɗanda ya ci mutuncin aƙidar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki sakamakon haka malamai suka yi ca a kan shi aka yi ta mashi raddi a sheikh muhammad jamilu zainu ɗaya daga cikin lakcarori malamai na darul hadisul khairiyya ta makkatul mukarrama ya yi mashi raddi malamai da yawa gashi nan sun yi mashi raddi a sheikhul allama muhammad nasiru din albani a cikin silsilatul ahadith ba'ifa wal mawdu'a wa asaru hasayi fil umma a cikin mujalladi na uku daga muqaddima din sai da yawa saboni raddi saboda haka saboni bid'a ya kawo da hayaniya a cikin tafsirin shi ayoyi da suka yi magana akan sifat ya ci mutuncinsu hadisai da suka yi magana akan sifat ya ci mutuncinsu maganganun malaman da su yace yake tatowa tafsirin ibnu kasir tafsirin qurtubi tafsirin uh, imam ibnu jarir tabari yana ɗibo iya inda zuciyar shi take so ne ya datse inda zuciyar shi ba ta so haka yake wannan son zuciya bai san mutane sun mallaki waɗannan littattafai ba sai ya ɗauko hadisi tiryan tiryan sai ya zo in ya ga inda bai so sai ya cire a hadisin sai ya jona hadisin da ƙarshen shi ba tare da ya nuna wata alama da malaman hadisi cike akan yanzu an rage hadisin bane to in ba ka kware ba sai ya kai ka ya baro ka dan haka wajibi ne wan in ka san kai ba malami bane a cikin ilimin tafsiri da hadisi to ka tsoraci safwatu tafasir ka tsoraci ikhtisarin da sabo ne wa ibnu jarir ne tabari ka tsoraci ikhtisarin da sabo ne wa ainihin tafsirin ibnu kafirin a ƙashin gaskiya ya ci mutuncin waɗannan tafsirai ne ya ci mutuncin tafsirin ibnu kasirin da tafsirin ibnu jaririn saboda ne ya ce wa ya tato riwayoyi ne sahihai tare da cewa sai ka zo ka same shi ya tato riwayoyi na ƙarya saboda sun yi son zuciyar shi sai ya kawo bai san cewa duniya ilimi an tashi ana karatu ba dama tarkace ne da hayaniya da burbushin diddigar ƙaya na azhar to shine yazo duk ya sababar da waɗannan abubuwa wasu kuma saboda rashin binciken ilimi har ma tafsirin shi suke riƙe suke wa mutane tafsiri to kuskure ne tafsirin safota tafasir baki ɗaya tun da ya ci mutuncin aƙida ya taɓa abu mafi muhimmanci wajen aƙida shine ainihin tauhidul asma'i wa sifat don haka yayi kwandon ɗin kanshi da kanshi ba wani ya kwandon ɗin shi ba mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka kaje ka nemi littafai da su Jamilu Zainu da sauran malamai suka rubuta don raddi wa shi ainihin sabo ni din ina fatan mun gane akwai risala musamman da bimbazi akan raddi wa saboni dangane da wasu bayanai da saboni ya rubuta a cikin mujalla wadda ke fitowa daga kuwait yana cin mutuncin ahadis da ayoyi da aƙida ta salaf mun fahimci wannan da kyau don haka ba wannan sabonin ake nufi ba wannan wani saboni ne wanda babban malamin hadisi ne yana da ainihin littafi aqidatu salaf ashabul hadith sai wata ran zan zo muku da shi ranar da muka saka karatun shi duk waɗannan littattafai sai an karanta su insha Allah in Allah ya so wannan hayaniya da bankaura da aka gada wal kidamu wal kidamu wal baqa'u wal baqa'u duk baki daya za su koma baki daya su zama baki na sun zama diddiga baki ɗaya za a watsar da su gefe guda ba za a bar don ba mu tsoron ku zage mu ba mu tsoron ku yi mana sharri duk abin da za ku faɗi ku faɗi amma sai mun gaya muku gaskiya wannan tauhidi duk wanda ya mutu a kan shi to ya mutu akan kuskure sauƙin shi kawai ne yiwa yanzu yana da uzurin ko ba a yi mai bayani ba amma yanzu an zo ana bayani da harshen ka har ka sake ka ci gaba da koyon wannan abu wallahi azimi ka hallaka kuma ka yi asarar duniyarka da lahirarka to wannan littafi nashi sunan shi kenan aqidatu salaf ashabul hadith littafi ne wanda yake yadda kaga aqidatu tahawiyya haka yake ko da ya dan dare ta girma kadan tunda shi yakan kawo isnadi to shi wannan sabo ne din shine aka ce daga cikin malaman da suka tabbatar da wannan littafi akwai al-imamul ustazu al-hafiz abu usmana isma'il ibn abdurrahman ibn ahmad ahmad as-sabuni zakara an zukira anhu an ba da labari aka ce shi wannan sabuni ina maimaitawa fa sabuni sabuni wannan sabuni na zamani sunan shi aliyu wannan ku kun ga sunan shi isma'il ibn abdurrahman as-sabuni shi ya rasu hijira annabi tana da shekara 449 yau shekara shi 968 da mutuwa wannan ku da ake magana a yanzu yana nan da ran shi yanzu da ya irin wannan kwacara Saudi Arabia ta tarkata shi ta koma da shi garin su ka tafi can ƙauyen ku ka je kai wannan bata amma ba nan ba daru tauhidi mun fahimci wannan ko can aka kwashe shi aka tarkata shi shine yayi tasharruri gashi nan yana ta watsawa duniya duk baki ɗaya wannan la yusmin wa la yughni min balalihi Allah ya shiryar da mu zukira anhu aka ce shi wannan sabuni din ya kasance annahu ma kana yakhruju ila majlisi darsihi illa biyadihi kitabul ibanati li abul hasan al ash'ari duk sanda zai fito darasi bukhari zai karantar tafsiri zai yi duk abin da zai karantar sai ya riko wannan littafi al ibana ya fito da ita saboda tana burge shi tana bashi sha'awa dalili sai an fara karatun wannan littafi zaka ji tantagaryar aqidar salaf zaka ji ashe da a wannan tudu da wannan gangare da wannan kogo aka je aka watsa mutane wa yuzhiru al-ijaba bihi kuma yana bayyana sha'awa yana yana sha'awa yana mamakin wannan littafi yana burge shi wa yaqulu yakan ce man ladhi yunkiru ala man hadha al-kitabu sharhu madhhabihi yace wane ne zai yi fada ko ya musu akan cewa wannan littafi ya zama shine sharhin mazhabin shi yanzu kai zaka ji haushi a ce wannan al-ibana shi yake sharhin aqidaka ni dai ba zan ji haushi ba ni dadi zan ji in kace ai wannan littafin shine sharhin aqidar suwa ne ka faɗe mu to wallahi ka kyautata jazakallahu khairan wa ahsana ilaika mun fahimci wannan shine yake cewa wane ne zai yi kyama a danganta wannan littafi na al'ibana a ce yana sharhin aqidar shi da mazhabar shi babu wanda zai kyama wannan illa man dalla an sawa'i sabil sai wanda ya bace daga karkatacciyar hanya Allah kiyaye mu هذا قول الإمام أبي عثمان وهو من أعيان أهل الأثر بخراسان يتي وانا إتتي مغنر دشي بابا عثمان الصابوني ينا تيبك تكن من يما لمن حديثي أكثر خراسان الله مدوك كنسركي يشري الدمو to wannan ita ce magana daga cikin maganganu waɗanda ainihin aka ɗauko daga al-imam abul hasan al-ash'ari ai daga al-imam as-sabuni da sauran malamai waɗanda ke tabbatar da danganta wannan littafi na al-ibana an usulid diyana ga shi wannan babban malami al-imam abul hasan al-ash'ari rahimahullah to sai manyan malamai kuma ko ومن من ذكر الإبانة ونسبها إلى أبي الحسن الأشعري تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية إيه من يأتي نجارا أكيدا ابن تيمية duk dan kaji ana zagin ibn taymiya ibn abdul wahhab muhammad bin muhammad bin ali ash-shawkani ibn al-qayyim sheikh nasiruddin al-albani duk baki ɗaya rabu da waɗannan ba su san kan akida bane shi yasa suke zagin waɗannan ran da suka zo kansu ya waye sai sun yi istighfari wallahi an samu wani haka yana ta zagin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yana ta zagin shi sai aka kai mishi littafin Kitabu Tauhidi sai aka cire kwaba din aka cire bayan sai aka kai mishi da aka miƙa mishi yayin nazarin littafin yace ai tun da ake littafin tauhidi ba a taba littafi mai kyau irin wannan ba duk in yace babi sai ce Allah ya ce Annabi ya ce sahabbai sun ce sai ya gaba ba ra'ayin shi ko kwaya ɗaya a ciki sai aka ce to wannan shine littafin wanda kake cewa shugaban wahabiyawa malam kake cewa a kyamace shi sai faɗi sujuda yana tuba ga Allah to haka mafi yawancin waɗannan yan hayaniyan suke da suke zagin manyan malamai ba su karanta littattafan su ba kawai shi kenan sai su zo wani bai mallaki littafin ba amma sai ya zo yana zagin malami ran da ya duba ya karanta kuma sai jikin shi ya sanyi dawa yake kai kazallaha kana tan tagariyar jahili da kai mun fahimci wannan da kyau ko to daga cikin manyan malamai da suka danganta wannan littafi ga abul hasan al-ash'ari akwai taqiyuddin mai taka tsantsan cikin addinin Allah Ahmad dan Abdul Halim dan Abdul Salam wanda aka fi sanin shi da dan Taymiya ai mun sha bada tarihin Ibn Taymiya ko Sheikhul Islam المتوفى سنة ثماني وعشرين وسبعمائة وان دي رسو هجرة النبي نادا ɗari bakwai da ashirin da takwas me yiwa kaga wannan ya saba wa ainihin wata sanarwa da muka yi a cikin kaset na farko mai yiwa ko na biyu dangane da tarihin karatun da ibn al-qayyim ya a wurin ibn taymiya dangane da sanarwar lokacin da ya rasu sukutar baki ne muka yi wannan shine daidan shekarun da ibn taymiya ya rasu 728 yau shekarar shi 689 shi kuma da mutuwa قال في الفتوى الحموية الكبرى أي الإمام ابن تيمية يا فتي أتكل لتافن شمي سنة الفتوى الحموية الكبرى دوا أن اللي تتفيفا ni din nan mai magana wallahi din na mallake su abin da yasa nake faɗin wannan kai tsaye alhamdulillahi rabbil alamin saboda ana cewa waɗannan littafai na yahudawa ne to mu duk mun karanta ba mu ga yahudancin ba kuma mun ce a fito a nuna mana inda yahudancin yake an kasa to ashe ƙarya kuke kenan fa in lam taf'alu wa lan taf'alu tunda kuka kasa a yanzu faufau ba za ku taɓa iya ba don haka ku ji tsoron Allah waɗannan littattafai baki ɗaya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah duk baki ɗaya wani littafi da Ibn Taymiyyah ya mallaka wa ya rubuta shi wanda ake ɗaga ido a kalle shi a duniyar ilimi mun gan shi mun karanta shi mun mallake shi babu abin da zaka gaya mana game da Ibn Taymiyyah kace kaza kaza kowa ne ne kai zindiki ne kai kawai mun fahimci wannan da kyau ko yadda muke fitowa muke buɗe littafan ibn taymiya muke karantawa a kwaso littattafan shehunan ɗariƙa mana a karanta in ba ga tsoro ba a kwaso littattafan manyan malaman shi a karanta mana in ba ga tsoro ba sai ku koma kuna munamuna zuwa ga wasu jahilai can wanda yake kana gaya mai littafi bai ma san abin da aka rubuta ba wanda da zai ga bible na larabci ma zai iya cewa qur'ani ne saboda jahilci ya gama kai mishi nihaya mun fahimci wannan ka zo inda ake magana sai ka yi magana ku buɗe waɗannan littattafai mana ku saka kuna karantar da su kamar yadda mu musulmi ahlus sunna a salafiya muke karantar da waɗannan littattafai namu a zo a buɗe jawahir ma'ani ana karantar da shi mana a zo a buɗe ifadatul ahmadiyya ana karantar da ita mana a zo a buɗe littafin kurkusan nan na tahrir wasila na Khomeini ko al-hukumar islamiyya ko kashful asrar ko littafin alkafi na kulaini ko ɗaya cikin waɗannan tafai a zo ana karanta su mana kamar yadda Musa Lafiya muke karantar da namu a cikin lasifika kasad na ɗauka ko ina a yaɗa sharkan wa garban ba ma tsoron duk abin da zai biyo baya saboda mun san alheri ne muka dasa to kuma ku zo kuna haka mana ma sai ku koma kuna kunkuni sai dai ka mutu da bakin ciki fa Allah mun ga muku gwam in za ka tuba ka bi gaskiya ka tuba in ba za ka tuba sai dai ka mutu a anguwan nan ko kuma kai hijira ai wasu sun yi hijira sun ce yaran nan ya kwarzabe su ai aka kwarzabe ka me aka yi dukan ka aka yi ko zagi ba abin da aka yi maka cewa aka yi gyara kayan ka kuma kai da asirin ka ya rufu za a gaya maka da harshen ka da da larabci aka zo an faɗa da larabci baka san abin da aka ce ba fa ko da turanci amma da harshen ka ake gaya maka Allah ya shiryar da mu to shine Sheikhul Islam ya faɗi a cikin wannan littafi safhati 70 a cikin shafi na 70 yace qala Abul Hasan al-Ash'ari fi kitabihi alladhi sammahu al-Ibana fi usul ad-diyana Abul Hasan al-Ash'ari ya faɗi a cikin littafin shi da ya sa mai suna al-Ibana an usul ad-diyana ashe Ibn Taymiyyah ya tabbatar da wannan littafi na Abul Hasan ne ko وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه ابن تيمية يتي almajiran abul hasan al-ash'ari sun ce wannan littafi na al-ibana shine littafi na ƙarshe wanda shi abul hasan ya rubuta wa alaihi ya atamiduna fi dhabbi anhu inda man yata'anu alaihi duk wanda yazo zai zagi abul hasan al-ash'ari sai su ɗauko wannan littafi su dogara da shi wajen kare da share duk zargin da ake mishi da wata suka faqala sai ibnu taymiya yace faqala sai ibnu taymiya yace abul hasan al-ash'ari yace faslun fi ibanati qawli ahli ahli al-haqq was sunna yace ga faslin da zai bayani game da bayyana maganar mabiya gaskiya da sunna wa zakara ma fi awwal kitab al-ibana bi hurufihi sai ibnu taymiya ya faɗi abin da zamu zo mu karanta in Allah so a farkon littafin al-ibana da harufan ɗaya bayan ɗaya bai rage ba bai ƙara ba farahimallahu shaykh al-islam ibnu taymiya wasa ya ati zikiruhu in sha Allahu qariban yace bayani zai zo akan maganganun da ainihin ibn taymiya ya ɗauko daga cikin wannan littafi nan kurkusa ba da dadewa ba mun fahimci wannan ko to malami na gaba kenan sai wa sai almajirin shi kuma ko shine wa ibn qayyim al-jawziyya dan malam kai halin malam rago da wutsiyar me dawisu rago da wutsiyar ɗawisu kenan za a ce uban shi ne malami ƙayin ɗin ƙayin ɗin sunan mahaifin shi kenan sai ya kafa makaranta darul hadis gidan hadisi Allah ya kawo mana ranar da za a buɗe makaranta a nan muciya ko cikaji ko sabon gari local government a sa mata darul hadisul khairiyya ko kuma a sa mata ainihin wato madrasatu abi huraira li nashril kitabi was sunna insha Allahu wa ma zalika ala Allah bi aziz li yaqdi Allahu amran kana maf'ula in Allah ya zartar da haka ko mutanen mutiya na so ko ba su so sai Allah ya tabbatar da haka in ba su so sai Allah ya barbada musu wata hoda duk su mace baki daya ai makarantar ƴaƴansu su shiga kuma su karatun sunna din ka san in Allah ya nufin zai tabbatar da abin shi kace ba zai ba shikenan sai Allah ya kashe ka a zauna lafiya sai ya abin shi Allah ya kashe ka ka mutu murus shikenan aje a jefar da kai a bayan hayan ojo sai a dawo a yi makaranta ana karatun hadisi da ƴaƴanka da jikokinka duk baki daya الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الثاني عن وعن عائشة الحديث الثالث عن ابن عباس haka. kana can kana shan duka ‘ya'yanka da jikoki suna nan su ne manzan Allah hidima kai kaya asara ka zama wuta wayan lantarki tana kona kanta tana ba wasu haske to shine ibn ibn qayyim al-jawziyya shine wa man azaha ila abul hasan al-ash'ari shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakar ibn ayyub az-zura'i المعروف بابن القيم الجوزية الحر
دمشقي المتوفى سنة 51 و700 ابن قيم الجوزية يا رف هجرة النبي نار شكرا تريبا كويدا همسن دا ايا يو شكرا شتريشي دا ستين دا شدا ديدي دا متوا الله مدوكا تنسركي يجي كنش قال في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية فأبن دي فدي أتكي وانا لتافي ناشي دو وانا نمتفهمنا دا سو الحمد لله رب العالمين duk baki ɗaya muna da sun ka shiga cikin maktaba ɗin mun ware bangare na littattafan ibnu taymiya na littattafan ibnu kai na littattafan shaukani na muhammad nasiruddin albani muhammad bin abdul wahab da ƴaƴan shi da jikokin shi duk baki ɗaya saboda waɗannan su ne duniyar ilimi akan aqida daga bayan su imamu malik mun fahimci wannan ko to ga abin da ya faɗi a cikin wannan littafi na shi ijtima'ul jiyushil islamiyya ma'ana taron dangin rundunonin musulunci don yakar 'yan kungiyar mu'attala da kuma jahamiyya duk baki ɗaya ibn qayyim ta kawo maganganun malaman musulunci har sai da ya ɗauko magana mai risala da imamu malik da manyan malaman malikiya dangane da jahamiyya da waɗannan mu'attala su ne waɗannan baki ɗaya shehunan ɗariƙa na ƙasar nan da makamantansu ba duk wannan aƙida suke da ita duk ka je ka gani za ka gaskata ni in ka je kai musu wannan tambayar malam Allah maɗaukakin sarki yana ina ba zai face maka Allah na sama ba ba zai yadda Allah yana sama ya daidaito akan al'arshi ilimin shi ya ishi ko ina din nan yadda mai risala yake sai ce a'a Allah yana ko ina da zatin shi bai yadda manzon Allah ya mutu yana cikin kabarin shi a Madina ba zai ce manzon Allah yana jaula ko ina dan me dan wai wannan farin kyalle da suke shimfidawa na damfara da suka ce wai manzon Allah na halartowa da halifofin shi dan ya samu shiga asirin ku ya toni kowa na da jawahir ma'ani yanzu sai rana ta zo ran da za a zo za a yi bayani insha Allahu ta'ala dangane da fada'ihu sufiya duk waɗannan abubuwa ku bi mu a hankali lokaci komai lokacin shi yayi sai an yi bayani ko da za ka zama kitse ka narke sai an bayyana shuzubatul khumaini alfiqhiyya za a zo a yi bayani duk waɗannan shuzubat sabawa qur'ani da sunna da malaman fiqh da khumaini yayi duk za a zo a kawo bayan mun yi magana makonnin da suka wuce akan aqidojin shi to za a zo a tabo bangaren fiqh za a zo a yi magana insha Allah akan al'amuran da suka shafi waɗannan sufaye dan har yanzu fa ba a yi mutane bayani akan sufaye ba duk abubuwan da aka tabo waɗannan duk suka burkuce fa duk an taɓo ru'usul aqlam ne kan alƙalama aka taɓo ba a shiga ciki ba tukuna ran da aka taɓo ran nan wani haukacewa zai yi ba ga ana dan fara bayani sai ka ji wani yazo la ilaha illa la la ilaha illa kawai ka zo kai aman alalan da ka ci da rana tsaka kai hakuri ba yadda za ka yi ba yadda za ka yi ka haɗu da bakin ciki tunda an haɗa ka da kafirci kai kuma ka ce ba za ka bar shi ba ka haɗu da bala'i sun goga maka bala'i su sun koma kabari suna can suna shan wahala to shine ga abin da ya faɗi a taba'atul hindiya a cikin ainihin bugun da aka yi na kasar hindiya saboda malamin da ya wannan ta'aliki a shekh hamad al-ansari dattijo ne littafan shi galiban na kasar bugun kasar hindiya ne safhati al-ihda ashar wa mi'a shafi na ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ga abin da ibn qayyim ya ce qala shaykhul islam ibn taymiya malamin musulunci ibn taymiya ya ce me ibn taymiya ya ce ya ce walamma raja al-ash'ari an mazhabil an mazhabil mu'tazila salaka tariqa ahli sunna wal hadisi wa intasaba ila al-imami أحمد بن حنبل كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها yace a lokacin da abul hasan al-ash'ari ya bar mazhabin mu'tazilanci sai dawo yana bin hanya ahlus sunna da kuma malaman hadisi har ma yana danganta kanshi zuwa ga al-imamu ahmad ibn hanbali kamar yadda shi din abul hasan ya faɗi wannan a cikin littattafan shi baki daya kal ibanati kama al ibana ka gani ko ibn qayyim ya tabbatar da cewa ibn taymiya ya tabbatar da wannan littafi na ainihin al-imam abul hasan ne wal mujaz da littafin shi al mujaz والمقالات وغيرها هذا مقالات الإسلاميين دوسو لتتفهم ثم قال ابن القيم سنة في ابن القيم يتي وأبو الحسن الأشعري وأئمة أصحابه أبو الحسن الأشعري da manya daga cikin almajiran shi kal hasan tabari kama al hasan tabari wa abi abdullah ibn al mujahid da abi abdullah dan mujahid wal qadi abi bakr al baqilani da al qadi abi bakr al baqilani muttafiquna ala ithbati sifat al khabariyya dukkan su sun hadu akan tabbatar da sifofin Allah waɗanda Allah ya bada labarin su allati dhikrat fil qur'ani waɗanda Allah ya faɗi a qur'ani kalistiwa kamar daidaituwa Allah a saman al'arshi sun tabba akan wannan ba ta'awili walwajihi da tabbatar da fuska ga Allah waladaini da hannaye ga Allah duk baki ɗaya mun yi bayanin wannan a farko farkon karatun mu kuma Abul Hasan zai zo zai mana cikakken bayani a wannan littafi nashi mai albarka wa ala ibtali ta'wiliha kuma waɗannan malamai baki ɗaya sun tafi akan cewa a ɓata duk wanda ya ta ɓata duk wani ta'awili karkatar da ma'anar waɗannan abubuwa to ɓataccen ra'ayi ne da aqida وليس للأشعر في ذلك قولان يتي الإمام الأشعر باي da maganganu biyu game da wannan dukkan magana kwaya ɗaya ce hannaye din nan hannaye fuska fuska da ya ta'awili ba walam yadhkur ahadun an al-ash'ari fi dhalika qawlaini babu wanda ya bada labarin cewa abul hasan al-ash'ari yana da maganganu biyu dangane da fassara hannaye da fuska da daidaituwar Allah da makamantan haka walakin li atba'ihi qawlani fi dhalika sai dai almajiran shi ko kuma mabiyan shi ne suke da maganganu biyu haka ba haka abin yake ba maliku maliku tun da yake bai taba sakin hannu a sallah ba maliku mun fahimci wannan ɗaya kenan maliku ya ruwaito sakin ya ruwaito runguma hannu a cikin littafin shi abinda maliku yake nan amma sai ga malaman mazhabi suna ta yadawa cewa maliku ya karhanta a saci hannu a sallah to in ka dawo ka dauki littafin shehu usmanu dan fodiyo Allah ya ji kanshi littafin da dan fodiyo yake bayani akan ainihin hidayatul tullab akan bin mazhabi dan fodiyo yace sai ka gaddame man littafi an danganta shi zuwa ga mazhabi yace amma maganar malamin da ke ainihin shugaban mazhabin ba ta wuce ɗaya bisa goma wannan littafi amma duk jahilin ya tashi sai ce maliku ne yace mun fahimci wannan da kyau ko kamar yadda maliku ya hana rubuta littafan fiqh fa dan ba ku karatu bane duk kuka hayaniya ake bala'i da ku akan littafan fiqh an ce littafan fiqh qur'ani da hadisi shine madogara littafan fiqh sai dai su taimaka wajen a fahimta in sun saba a aje su gefe guda sai ga mutum ya hau bala'i maliku ya ce makaruhi ne a rubuta littafin fiqh in kana da tanwirul hawalik sharhin muwatta ka je ka duba farkon shi mana kai yaya kullum zaka zauna baka karatu shikenan sai ka tika cikin ka da tuwo ka kwanta kamar rago mun fahimci wannan maliku ya ce ba cewa a rubuta littafin fiqh haka mujarrad a rinka surutu sa babu dalili haka imamu ahmad ya ce babu kyau ba ku yi karatu bane shi yasa aka zo ana bala'i da ku kuna gwada hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da waɗannan maganganu da malamai suka yi waɗanda su kansu maganganun dukan junansu suke wannan yace ya halatta wannan yace bai halatta ba wannan yace ya halatta wannan yace bai halatta ba duk sai aka waye gari to abin da ya faru kenan ga abul hasan abul hasan al-ash'ari abin da ya mutu akai kenan waɗannan kyawawan fasarori sai waɗannan masu nasaba kansu zuwa ga waɗannan ainihin aqida tashi su ne sai suka dawo kuma sai suka yi irin waɗannan al'amura din mun fahimci wannan don haka sai malam ya ce wali abil ma'ali aljuwaini fi ta'wili ha qaulani ibn aljuwaini yana da maganganu biyu zamu zo mu kawo tarihin ibn aljuwaini mai wa ko a karatu na gaba ko kuma wanda yake gaba da na gaba din don zamu zo mu magana akan ilmul kalam da falsafa da kuma wasayal mutakallimina bi tarkil kalami to mun zo zamu kawo tarihin ibn aljuwaini shi ma ya ɗanɗana wannan ilimin amma daga baya ya zo ya tuba har ya mutu yana cewa bala'i ya haɗu da ibn juwaini in Allah bai mai rahama ba da kanshi yake wai da kanshi wanda ya littafin alwarqat fi usulul fiqh amma ya tuba amma sun yi dane jifa da yawa mun fahimci wannan da kyau ko to shine yace wali abil ma'ali aljuwaini fi ta'wiliha qawlani shi ibn juwaini yana da maganganu biyu da awwaluha fil irshad magana ta farko yayi ta a cikin littafin shi al irshad wa raja'a an ta'awiliha fi risalatihi nizamiyya wa harramahu da can ya ce za a yi ta'awilin waɗannan abubuwa in aka ce Allah na da hannu sai ka ce ƙarfi in aka ce Allah na da fuska sai ce kudura da makamantan abubuwa irin wannan daga ƙarshe sai dawo ya canza wannan fassarar da ya a cikin littafin shi an-nizamiyya ya ce ma haramun ne a yi irin wannan fassarar wa naqala ijma' as-salaf ala tahrimihi yace kuma duk malaman farko sun hadu akan haramun ne ka canza abinda Allah ya faɗi daga wannan fassara wa annahu laysa biwajibin wala ja'izin aka ce ba wajibi bane kuma ma bai halatta ba ثم ذكر ابن القيم قول أبي الحسن الأشعري إمام الطائفة أبي الحسن الأشعري إمام الطائفة الأشعرية to daga nan sai ibn al-qayyim sai ya kawo maganganun shi ash'ari din wanda yake shine shugaban kungiyar ash'ariya din qala sai ya ce nadhkuru kalamahu fi ma waqafna alaihi min kutubihi kal mujaz wal ibana wal maqalat yace ga maganganun wannan malami abul hasan zamu dauko daga littafan shi waɗanda muka san su kamar wanne kamar mujaz da al ibana da maqalatul islamiyina ma'ana ibn al-qayyim ya tabbatar da cewa al ibana littafin waye littafin abul hasan al-ash'ari ne ko وقال ابن القيم في قصيدته النونية ko ka san wata kasida da ake kira annuniya wannan kasida ta fi duk kasidar da muka gada a ƙasar nan waɗanda ake na waƙoƙin nan fa saboda ita wannan ga kaji bari ka ji cikakken sunanta allati sammaha alkafiyata shafiya fil intisari lil firqatin najiya waƙe ne ibn al-qayyim yayi yasa wadatacciya mai warkarwa game da taimakawa al-firqatun najiya kungiyar da ita kadai ce za ta samu kubuta annabi ya ba da labarin al'umma sun karkasu kashi saba'in da wani abu amma ya ce kwaya ɗaya ce za ta samu hayewa to wannan ibn qais sai wake wannan ainihin firka at-taba'at al-misriyya bugun kasan misra safhati as-samina wa sittin a cikin shafi na 68 ga abin da ibn al-qayyim ya ce yace wal ash'ari qala tafsir istawa bi haqiqati istawla min al-buhtani هو قول أهل الاعتزال وقول أتباع لجهم وهو ذو بطلان في كتبه قد قال ذا من موجز وإبانة ومقالة ببيان كأن كان أنت كان أبن يتي يتي والأشعري شي كان أشعري يتي تفسير استواء بحقيقة استولى من البهتان Allah ya ce istawa kai ka fassara shi da istaula Allah ya ce ya daidaitu kai kuma ka ce Allah ya yi kwace ya ce wannan ƙarya ne kai wa Allah huwa qawlu ahli al-i'tizal ya ce wannan maganar mu'tazila ce وقول أتباع وقول أتباع للجهم كما وانا عينهم مديان جهم أن صفوان شوغبان جهماوا وهو ذو بطلان وانا مغانا باتتياتي أين أي فتوى أن مغانا سيتي في كتبه الأشعر يا فتوى أنني أتكين لتتفنشي قد قال ذا من موجز يا فتوى أن أتكين لتتفنشي من سونا موجز وإبانا دكما الإبانا كاجكو ومقالة دكما مقالات الإسلاميين ببيان بعد كايو أن مغانا بدا دليل يكاوس وقال في الصفحة التاسعة والستين من الكتاب المذكور أتكين شافي نفسين تركما أتكين وانت اللي تافي دي أكفدي آنفا لازم شيء والنكينا القصيدة النونية من قال أنه كو ابن القيم سيسا كريرا واقع هذا ما لمن سنة sun san qur'ani sun san sunna sun karanta adab sun kar yasa ba sa tabuwa sai dai ka koma kai musu ashara amma sun fi karfin ka ba sa tabuwa to haka sai ibn al-qayyim suka rayu su ibn taymiya su ibn al-qayyim su duk waɗannan malaman duk abin da suke so za su kalle shi kawai sai su wake shi da larabci waka kuma babu bid'a a ciki tunda su ne ma a imma na tauhidi ai to yace wa ibn abd al-barr fi tamhidihi wa kitab al-istidkar ghayr jabani ijma' ahli al-ilm anna Allah fawqa al-arsh bil-idahi wal-burhani wa ata hunaka bima shafa ahli al-huda لكنه مرض على الأميان وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بيان وأتى بتقرير استواء الرب فوق الأرش بالإيذاه والبرهان وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير فانظر كتبه بعيان abin da ibn qayyim ya faɗi kenan ya ce wa haka ibn abdul barr fi tamhidihi ai an san ibn abdul barr ko ai yanzu Allah ya taimake mutanen mu suna dan jin sunayen littattafai a da wani ma bai taba ganin muwaɗa ba tunda uwar shi ta haife shi kuma shekara 60 shi malami ne wai a malikiya amma bai taba ganin littafin maliku ba saboda jafa'i bai taba ganin muwaɗa ba tunda uwar shi ta haife shi wani ko sharhin risala bai taba gani ba wani duk malikiyar shi ta kare a ahlari ne shine limamin garin su ranar juma'a da zandarmin ya sanda kamar ba fulatanin da aka yi mai sata shanu kuna ta bid'a billahi azim wannan sanda an ba ku jefar da ita ba sai Allah ya kawo waɗanda za su rike wannan sanda su rinka muku ka kaba wallahi duka za su rinka muku yadda kuka san ana sharau waɗannan sandu duka duk bid'a ne fa ranar juma'a liman ya rike sanda me amfanin ta manzon Allah ya rike sanda ne kafin ya samu minbari yana samun minbari aka yi wurgi da wannan sanda to wani saboda bid'a sai ka ganshi da bindiga saboda bid'ar rafsanjani shi kuma na Iran sai ka ganshi da bindiga wasu takobi wasu bindiga waye ce sun fahimci wannan sai larabawa sun zo ga sunan sun zo daura za su yi hudu ba shine sai a kawo nan kantar mai sanda sai su koma su jingine muku a bako ko bari wannan sai mun bar kasar bid'awa sai su jingine muku a bako ana hudu ba shi yasa hudu ba ma ba ta kyau hudu bar ta bid'a saboda duk bid'a ta kewaye abubuwa mun fahimci wannan da kyau ko ka zo ka yi hudu ba mana in zaka iya da ka iya an ba zaka iya ba ka rubuta takarda ka zo ka rubuta mana me ya hada ka da sanda sanda din bid'a ce manzo Allah ya rike ta ne kafin ya samu minbari yana samun minbari ya aje ta saboda haka hada rike minbari hawa minbari da rike sanda bid'a ne tafi ka je ka karanta littafin Zadul Ma'ad in yi maka tsada baka da kuɗi tafi ka sai bulugul marami mana bulugul marami ba kana da shi tun shekara 60 da suka wuce ba to ya aka kake rike sanda tsakaninka da Allah kana kauna Allah sai mutum ya ce mu mun yi karatu tun tuni ƙarya kuke karatun ƴan wuta kuka yi inda karatu ne na ƴan aljanna da tuni kuna bin sunna karatun ƴan wuta ne ka karanta amma ka ce ba za ka yi aiki da shi ba karatun ƴan wuta kenan ka ce shekara sittin mu muna da wannan littafi mun karanta mun iya to ya ba ku aiki da shi za ka yi mamaki in kawai gari da kai da su George Bush wuta ku ɗaya Allah ya kiyaye to ibn qayyim yace wa hakabnu abdul barri fi tamhidihi ابن عبد البر يا كاو اتكي لتافن التمهيد لما في الموطا من المعاني والاسانيد لتافي نيد ابن عبد البر يشي ان يمشي وتطبع اتكي مجلدة 28 ان يتطبع اتكي مجلدة 36 sharhi ne na muwatta in aka fara bayani sai an kosar da kai sai ka koshi annan cikin wannan littafi ne ibnu abdulbar ya ce tun da maliku yake maliku bai taba sakin hannu a sallah ba ya ce kuma babu inda aka samu saɓanin runguma hannu a sallah daga ainihin annabi malikiya kenan na gaskiya to sannan ya zo littafi al-istizkar shi kuma wannan littafi yana goyon bayan malikiya ne inda malikiya ke da dalili daga Allah daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan littafan suna buƙatar a je a neme su a san su a karanta su a yi aiki da abin da ke cikin su sai aka watsar sai yanzu yara sun je sun binciko sai ku ce sun kawo muku sabon abu sabon abu ya game muku kuma sai ya hallaka ku in ba za ku bi ba saboda za a fasa ne dama zuwa suka taimaki addini tun farkon addinin musulunci tuntuna ake sallah a boye a boye ran da Umar ya musulunta yace muna kan gaskiya muna bauta Allah kuma mu ya boye makaryata su yi a sarari wallahi ba su isa ba yace a fito fili kuma ka binciki tarihin Qur'ani ne yace alfitiyan yara iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi duk sanda yara suka dauki gwagwarmaya yanzu sai kaga an gyara tsofaffi sai a shekarar sittin ana cewa a tafi sannu sannu eh to a tafi sannu sannu a tafi sannu sannu amma lallai lallai za a tafi sannu sannu akan gaskiya amma wallahi aka ki gaskiya kuka saki yara suka je suka binciko suka gane wallahi ba ku ba kuma kun shiga uku shi yasa yanzu duk kuna faka-faka ne kyallin karasa kuke wai tsohuwa da rigar mama ta rasa yadda za ta duk nono ya zama mata wani jaluta jaluta ta tsibi rigar mama ta zuba duk abin da kuke yi kenan ku gwamma ku bada ku bada kai kawai gaskiya ku bi shikenan kun zauna lafiya shine yace to haka wa kitabul istizkari ghaira jaban ibnu abdul barr ya kawo labari a cikin tamhidu din shi da littafin al istizkar baya tsoron kowa ya kawo me ijma'a ahlul ilmi cewa malamai baki ɗaya sun haɗu annallaha fawqal arshi Allah yana saman al'arshi ba da ka malamai suka haɗu akan haka ba bil izahi wal burhani sai da suka yi bayani suka kawo dalilai wa atahu naka bima shafa ahlul huda ibn abdul barr kuma a cikin waɗannan tafai ya kawo hujjoji waɗanda duk masu son shari'a masu bin shari'a sun waraka lakinnahu maradun alal umyani sai dai masu cewa Allah ba a sama yake din nan ba sun makance ne makancewa kuma idanuwansu ne ainihin wato suka makance wata rashin lafiya ce ta samu ainihin cikin idanuwansu ga idanuwan kuru-kuru amma ba su gani kamar gumaka haka za aliyul ash'ari yace haka aliyul ash'ari fa innahu domin shi aliyul ash'ari fi kutubihi qad ja'a bit tibyani ya zo da bayani dalla dalla a cikin littattafan shi min mujaz wa ibanatin wa maqala littafin shi mujaz da ibana da maqalatul islamiyina wa rasaila lissugari zati bayan yace da wasu littattafai kanana waɗanda ainihin yayi cikakken bayani a cikin su dangane da me dangane da cewa Allah madaukakin sarki ya daidaitu a sama وأتى بتقرير استواء الرب فوق الأرش بالإباه والبرهان يا زود دليلا دكي تبتد أبنجي ينا سمن الأرش يا بياني قررا كما يكاو هجوجي وأتى بتقرير الألو بأحسن التقرير يا كاو أينهم دليلي وأن دسكي تبتد أو كك ألا أسما دكي كاور هجوجي دكي تبتد جسكيا fanzur kutubahu yace ka duba littafan na shi abul hasan mana bi ayani ka duba da idan basira mana karka zauna kana kullun kai kenan muqaddama qawaidi har abada zaka mutu baka san tauhidi ba fa kullun kai kenan hayatul islam bajuri ummul barahina ibrahimul laqani shikenan duk baki daya ka gama baki daya baka san Allah ba kwata kwata saboda haka wata ran zaka iya zuwa ka ce ainihin Allah goma ne wata ran zaka iya zuwa ka ce Allah ba ko daya ma duk ba Allah wata ran ma zaka iya zuwa ka ce kai Allah ne dan duk wannan kafircin da kuka ji sune wannan irin tauhidin ya haifar musu da shi Allah ya shiryar da mu wannan shine karshen wannan ainihin nukuta wadda muka yi magana akan ainihin cewa za mu tabbatar da tabbacin littafin nan da za mu karantar da mutane shi littafin ya tabbata na abul hasan al-ash'ari ne kaji mun ɗauko daga malamai waɗanda suka rasu shekaru ɗaruruwa da suka wuce ko to haka muhibbuddin al-khatib a cikin ta'alikin shi da yawa littafin ainihin mukhtasar na minhaj al-i'tizal minhaj minhaj sunna na ibnu taymiya muhibbuddin al-khatib shi ma wani malami ne da bai dade da rasuwa ba ya ainihin tabbatar da wannan littafi na abul hasan al-ash'ari ne waɗannan muqaddima kuma duk baki ɗaya da muka karanto su gaba ɗayan su الداعية السلفية الشيخ حماد الأنصاري شيني يربط مقدمة ون للتافي الشيخ حماد الأنصاري ايه دقا تكن من يما لمن جامعة الإسلامية كما ما لمن الدكتور محمد أحمد إبراهيم جامع أربايرو شيني ون ما لمن شي يربط